أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ تبري لنا بهذا المحضر والتاطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan halka wadda nake so zan tunatar da mushen kura ku yi haƙuri ‘yan uwa wallahi tare da dukkan girmamawa a kar ku ɗauka idan mun ce mushen kura kamar mun aibata malam ko mun kaskantar da shi ni a wurina da wanda ya ce masa asadu sunna da wanda ya ce masa mushen kura duk sun yi mara adalci saboda duk sunayen nan guda biyu shi ya sanya wa kanshi su lakin kai ne son faɗa sai ka zaɓi wanne kaga za ka iya faɗa ya ambaci kanshi da asadu sunna kuma mutane sun zaɓi su ci gaba da ambatan shi da asalin sunna kuma ya tabbatar da wannan suna yana so kuma ya ambaci kanshi da mushen kura saboda wannan ni da shi ne al'ummar duniya masu shaida ne akai ban masa kage bacin da a media akai kowa yana ji ya tabbatar da cewa wai ko kura ta mutu to da Allah idan kura ta mutu mai sunanta mushe to yana nufin shi fa a ya mutu kenan shi kura saboda haka mushen kura ku yi haƙuri ba mun aibata malam da suna ba ne wala ta nawa zubin alƙami ba haka nan ba ne malam ne ya ambaci kanshi da wannan suna mu kuma muka ga babu laifi idan mun ci gaba da faɗa saboda mun zaɓi wannan ɗin akan asalin sunna ɗin wata rana za mu iya cewa asalin sunna ba ya laifi ba ne ba tun da shi ma sunan shi ne ko in ce shi ma laƙabin shi ne kuma mushen kuran ma in mun faɗa ba laifi ba ne ba tun da shi ne ya laƙaba ma kanshi mu kuma ga wannan sunan ya yi daidai da abin da za mu iya faɗa muke faɗa so da ka kar a zarge mu dan Allah in dai akwai adalci da insafi kar a zarge mu akan abin da ya faɗa wa kanshi da mun maimaita kun dai sani shine dai ya kuma sake dawowa ya sake tabbatar da cewa shi musulunci shi ma abin kokonto ne shi ma wannan a duniya ya faɗa duniya na ji a media ya faɗa duniya na ji cewa musulunci shi ma abin kokonto ne shi bai da tabbacin cewa shi musulmi ne to wallahi alhamdu dukkan abubuwan da ake samu na inkari daman lamarin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu lamari ne na musulmi tsantsa lamari ne na mumune tsantsa lamari ne na muhsinai tsantsa banyan makiyan shi radiyallahu ta'ala anhu da waɗanda ba musulmi bane sai kuma man kanu ala shakilati so da haka tafiya ta yi tafiya mun ga karamin shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da ya zo yana ta hujumi akan shehu yana ta inkarin shehu radiyallahu ta'ala anhu yana ta kan aibata shehu bai bar wurin ba sai dai shelanta wa duniya jama'a ku shaida ni ban ki tabbata ni musulmi bane to kaga alhamdulillah wannan karaman wali ta isa wato makiyinka a daidai lokacin da yake zurfafa inkari a kanka amma ba zai iya barin wannan wurin ba sai ya shaida wa duniya cewa ku fa sani duk inkarin nan da kuke saurara daga bakina akan shehu Ibrahim ni ba musulmi bane tabbas ban da tabbacin ni musulmi ne abin da ya faɗa kenan duniya na ji ban yi masa kage ba walillahi alhamd so wannan shine ina shimfiɗa akan mushen kura da nake faɗa kar a ce na aibata shi da dukkan girmamawa a mai girma mushen kura wannan saƙon nawa zuwa gare ka ne saƙona shine jiya a an samu ɗaya daga cikin ‘ya'yan shehannanmu a mahaifin Sheikh Abdul Fatih jigo ne a ɗarikan Tijjaniya shine Maulana Sheikh Aba Bakr Miskinullah Muhammad Faiza. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ƙara wa Sheikh Miskin kusanci da sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya albarkaci zuri'ar shi, Allah ya ƙara musu albarka da zan ce daman zuri'a ce mai albarka. Allah kuma ya ba mu albarkacin su Sheikh Miskin kuma hidiman da suka yi wa janabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya amsa Allah ya sanya a cikin zuri'ansu a samu waɗanda za su riƙe wannan tuta har su sadar da ita ga na bayan su kamar yadda su ma suka sadar da ita zuwa gare su albarkar shehu radiyallahu ta'ala anhu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a to jiya an yi wannan program da shi Sheikh Abdul Fatahi Sheikh Miskin a mushin kura ya bugu waya ya ce zai yi tambaya kuma daga ƙarshe ma har ya ba da goron gayyata ga shi Sheikh Abdul Fati. To amma abin da nake so in tunatar da mushen kura ka sani idan fa ka manta ni ban manta ba. Ɗaya kenan. In ka manta sarki zaki bai manta ba. Biyu kenan. In ka manta al'ummar da suke bibiyan mu ba su manta ba. Uku kenan. Wannan shaidu guda uku sun ishe ni akan cewa ka yi kuskuren aika gayyatar muƙabala zuwa ga Sheikh Abdul Fati. Ni ne nake da haƙƙin wannan kuma neman ka nake batun yau ba. Neman ka nake batun yau ba. Ina neman ka akan muƙabala ta da haƙƙina ne ba alfurma nake nema ba. Haƙƙina ne duniya kaiwa alkawari. cewa kayi kana da tahaddiyatu guda goma duk ɗan ɗariƙar da ya isa duk da ka ce ka wajahar da ita ga mutawakkil ilimi na Ghana sai daga baya ka buɗe ƙofa ka ce kana ba da goron gayya ma ba ga mutawakkil ilimi ba ga duk wanda ya ga zai iya Allah ya sa dama a lokacin ina maka tukuici akan hadiyar da kake yi wato kyautar shari'a duk da mu abinda muka zata da kuke cewa annabi Muhammadu ma sallallahu alaihi wa sallam bai ishiriyar da kowa mun dauka daga ce kuke sai muka ji a yanzu ba annabi Muhammadu ma mushan kura ma yana iya raba yana iya raba kyautar shari'a bonanza ta zo kai kana raba abin da annabi Muhammadu ma a wurin ku ba zai iya yi ba annabi Muhammadu baya iya shiryar da kowa a wurin ku amma sai gashi abinda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ka kwashe kusan watanni kana bonanza shi kyauta gare mu kyautar shiriya shiriya abinda Allah ne mai shiryarwa amma kun ce annabi Muhammadu ma ba mai shiryarwa bane Allah shi kaɗai ne mai shiryarwa sai muka ji Musa ya zo yayi gwanzo to lokacin da kake ba mu kyautar abin da kai ma ba ka da shi shine shiriya kake ba mu kyautar abin da kai ma ba ka da shi ni kuma nike yi maka tukuici akan kyautar ma da abin da ba ka da shin kace da abin da muka fahimta yadda ka ce ka mana kyauta duk da mun san abin da ka mana kyautan baka da shi sai muke tunanin bawan Allah ashe kana son mu da da gaske ma kana da wannan abin kila da ka ba mu sai yasa muka yi maka mukafa'a dan niyyarka amma mun san abin da kace kana ba mu baka da shi maganar shiriya kai ma baka da ita me hujja ta rasa kai ma baka da ita kai ka faɗa da harshen ka cewa baka da tabbacin kai musulmi ne to wanda ba musulmi da Allah menene ne idan mutum ba musulmi bane menene Musa ya faɗi wannan da bakin shi shi bai da tabbacin shi musulmi ne to wanda ba musulmi ba ne ya sunan shi to da Allah wanda yake ba musulmi ba yaushe zai iya ba wani shari'a ashe ya bada abin da bai da shi ne shi ku faqir shay'i la yuqi ya bada abin da bai da shi ne so da haka amma duk da muka san cewa ba ka da shi amma tun da kai niyya kyakkyawa kana ta yunkurin tun baka da abin ma kana son bamu sai muka yi maka tukunci to lokacin da muke maka tukunci dama na yi ta neman yadda za a yi Allah ya haɗa mu kwatsam sai nan ka zo kai wannan tahaddi kace kuma ka buɗe kofa ga kowa sai na amsa na faɗa a lokacin na amsa tattaunawa da kai tambaya goma amma fa ka sani ba aji jarrabawa muke ni da kai ba ma'ana yau ka san yana aji za ka yi min jarrabawa kai za ka yi ta tambaya ta ina ba ka amsa ba haka nan bane ni da kai ba ɗalibi bane da malami ni ba almajirinka bane ni ba student ɗinka bane kai ba nattara na bane balle a ce yau ranar jarrabawa ce zaka zauna da ni kai ta tambaya ta ina ba ka ansa ni ban da dama in tambaye ka ba ajin jarraba muke ba so da haka aji ne da za mu zo a jinjina nauyi a gwada nauyi wannan ta sanya na ce za ka tambayan ni ma zan tambaye ka a lokacin ni na fidda tahaddiyat nawa da zan jefa maka guda biyar na ce da su zan fara amma ɗaya da ɗaya za a riƙa yi idan ka mun tambaya ɗaya muka zauna aka warware za a sa lokaci na biyu sai ka zo ni kuma in maka wannan tambayar sai ka warware na uku sai a sanya ka zo ka ƙara min wata mu warware haka muka yi wannan alƙawarin na fitar da guda biyar a lokacin na ce kafin mu kammala zan ƙarasa fitar da biyar ɗin da za mu tattauna duniya ta ji muka zo muka zauna da kai karan farko ka tambayi wanda da a ƙa'ida aka bi za a yi zama ashirin ne kana da goma na tambayoyi in ba da amsa ina da goma na tambayoyi ka bayar da amsa amma ɗaya da ɗaya za a riƙa yi haka muke alƙawari ne to abin da yasa ba zan zarge ka da ka karya alƙawari same shi a munafiki to da mu karya alƙawari alama shi ne ko kuma ka same shi a kafiri ka ga kafiri ka karya alƙawari menene ba komai to cewar da kai kai ba musulmi bane wato ba ka da tabbacin musuluncinka sai kuma ga kana mutum ne mai kayya alkawari gashi kai alkawari da aqidan duniya ka kayya sai muka ji hadisi na ce ayatul munafiqi salatu idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana sai muka tabbatar to wallahi abin da ka faɗa duniyar nan ta ji wallahi wa shuhudu ajr ma'aka tare ma da shaidu ne suna nan tare da kai shaidu sun nuna cewa kai din ba musulman kwarai bane kuma da man kai ka faɗa kace ba ka da tabbacin musulunci so wannan ya sanya nake ƙara tunatar da kai da cewa ka taso ka zo mu tantance wannan abin da muka fara mu ƙara shi wannan shi ne kiran da nake yi wa mushen kura alkawarin muƙabala ta a zo a cika sa sannan in daga baya za ka gayyaci wani ka gayyaci wani na ɗaya kenan na biyu wannan saƙon zai tafi zuwa ga sarki zaki shafin sarki zaki shafi ne namu mu matasan ɗariƙar tijjaniya ‘yan ƙananan almajiran da ba kowa ba a cikin ɗariƙar tijjaniya wanda a cikin su ma ni ne mafi rauni amma in na ce ‘yan ƙananan jin ɗin wannan namu shine su maulana shek abul fatih Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa kusanci Allah ya ƙara masa ƙarfin gwiwa su maulana shek nasir shek ado musa dodon albani su maulana sheikh imam junai su maulana sheikh abbas sadauki sadaukin faiza sai kuma da sauransu dai sai ni mafi raunin cikinmu wannan shafin a ɓangaren ɗariƙa namu a ɓangaren izala shafi ne na musa mushen kura da tawagashi to abin da nake so in ce sarki zaki ba mu san lokacin da rutubar wannan shafin ta ɗaga ba zuwa gayyato ɗaya daga cikin manyan ɗiyan shehunanmu, ‘ya'yan shehunanmu, amma ba wannan ba ne damuwa. Sarki zaki Allah ta za ka fahimci ni sosai, kuma gyara ne, gyara kayanka bai zama sauki mara ba. Idan an ɗaga rutubar wannan shafin zuwa gayyato ‘ya'yan manyan shehunne, to kai ya tsaya ɓangare ɗaya, a riƙa gayyato shehunan ɗariƙa da ‘ya'yan shehunan ɗariƙa kaɗai. A'a, ɓangaren izala, yadda za a gayyato ɗan Sheikh Al-Miskin Allah ya ƙara musu yarda ya zo wannan shafin a buɗe layin waya su Musa mushen kura su bugo su yi rashin mutunci wai kai kana tuhumar shi ya fassara hadisi ba daidai amma kai ka ja aya ba daidai ba me wani abun kunya yafi ka ja ayar alqur'ani ba daidai ba akan wai ka fassara hadisi ba daidai ba mutumin da ya ɓannata aya ya lalata ayin Qur'ani amma wai yana ce wani yayi wa hadisi banna alal aqalla kai wa duniya adalci kai mushin kura yanzu saboda Allah bata ayan Qur'ani abu ne mai sauki ka faɗa abu ne mai sauki bata ayan Qur'ani wanda Qur'anin nan yadda aka karanta shi nan yadda aka taskance shi haka ya sauka da lafuzzan shi ba ko lafuzzan ba canza ba kai ka zo ka canza wa Allah aya ya faɗa ka canza wa saboda jahilci amma kana kana so ka taba wani wai ya fassara hadisi ba daidai ba mun ji ya fassara ba daidai ba Allah ya sa ya fassara daidai wata rana kuma abin da aka faɗa na gyara ni abin da yasa ba zan ta aliki akai ba wallahi billahi azim ban ji ba kuma na rantse da Allah da na ji cewa ga abin da ya fasara dan yanzu in mushen kura ya zo ya ce ya fasara hadisi ba daidai ba zan yadda da shaidan mushen kura ba shaidan maki ne wallahi alazim da na ji da kunne na ce yayi kuskure wajen fasara zan ce Sheikh Abdul Fatih yayi kuskure wajen fasara ni din nan ni ne na fito dan Sheikh Abdul Fatih mai duburi radiyallahu ta'ala anhu Sheikh Abdul Fatih mai duburi Allah ya kara masa yadda ba wanda bai san waye shi ba amma dan shi yazo yayi maganan da ta ci karo da koyarwar shehu radiyallahu ta'ala na fito ne masa rabbi ni ban wannan ni ban wannan mujamala cewa kai dan shehu wani ne abinda na sani shehu wannan da ya haife ka ka bi ta farkin shi kuma in kai kuskure a ce kai kuskure ni wannan shine shine na hajina ƴaƴan shehu ne ku yi min afwa in uridu illa al-islam mas'ati duk inda naga wani abu da ya kamata a yi ta'aliki akai zan yi wallahi zan yi ni ba wani mujamalan da zan yi a cikin wannan tafiyar nahajin shehu radiyallahu ta'ala anhu wa nahaj sabili wadihun liman itada nahajin shehu nake kallo shi ko yace hanyar shehu a warware take dalla dalla so da haka ban ji wannan ba wallahi da naji da na tabbatar da cewa an yi kuskure wajen fassara wannan hadisin to ban ji ba shi yasa ya ba zan yi wani dogon bayani ba amma na ji lokacin da kai ka bata ayin qur'ani na ji so da haka wannan kenan to abinda nake so in ce wa sarki zaki lokutan da aka gayyato ƴaƴan shehinan mu to akwai buƙatar a ɓangaren izala ma ku rika gayyato mana ƴaƴan shehunan su ko da yake shehunan su ni har yanzu ban san wani shehun izala da ya mutu ya bar ɗan da za a yi tinkaho da shi ba banda guda ɗaya da ya mutu ya bar ɗan da ya zo yanzu banda ya ga jahilci ba abin da yake yi wanda hatta asalin izala ya tabbatar da cewa mufsidi ne shine da ta gumi gumi ne kawai ya mutu ya bar ɗa amma ɗan ma in ji almajiran gumi sun tabbatar mufsidi ne wato mai barna a bayan ƙasa sun tabbatar ba in ji ni ba asalin izala ya yi dogayen halakat da sunan mufti ko mufsidi so da haka ashe ɗaya ɗayan shehun na kuma da ya bar ɗa to ba ɗan kirki ya bari ba mabannaci ya bari aka zo aka zaunar a kujerar malarta to ban san wani banda gobe ba da ya mutu ya barɗa malami ban sani ba dukkan su in sun mutu duk ɗan iska ke bari a barin su ɗaya da ya bar wanda ake tunanin malami ne asadin izala ya zata wallahi shi ma ba malami ne ɗan iska ne lamba ɗaya dan mufsidi ne mabannaci ne in ji asadin izala so da haka duk da haka ɗin mu ko ɗan iskan ma a gayyato a kawo shafin shine da tagumi sarki zaki yadda ka gayyato ɗan shekul miskin to ka gayyato mana da gumi ka kawo shafinka sai ka ba mu dama mu kira shi a waya ɗaya kenan ka gayyato mana rijiyar lemu ka kawo shi shafinka ka bashi ka ba mu dama mu kira shi a waya ka gayyato mana daurawa ka kawo shi shafinka ka bashi dama mu kira shi a waya ka gayyato mana balalau ka gayyato mana kabiru gombe duk waɗannan manyan izalar ka gayyato idan ba su iya zowa shafinka ko kuma ba za ka iya gayyato su to muna gaya ma ka daina gayyato shehannanmu da ƴaƴan shehannanmu mu kamar lillahi alhamdu duk shehun da ka sani ya bar duniya to a gidan shi akwai malaman da za su iya zuwa su gaba da abin da yake yi ko kuma shi shehun na izala ɗaya kaɗai ya bar wanda ya fara wani abu amma kuma kun tabbatar cewa ba ɗan kirki bane ba mafannaci aka bari ko kun tabbatar da wannan to abin da nake kira ga sarki zaki idan za ta bar a ɓangaren izala sai asalin sunna da shi da tawaga shi to yana so in faɗa maka a ɓangaren ɗariƙa kar ka ɗaga daga kanmu ka tsaya a kanmu mu yi ta malin da shi a bisa haƙuri dan shi kam ko farcen mu bai kai ba asali mushen kura ko farcen mu bai kai ba zan yi magana da harshen da ba nawa ba ban fi yin irin wannan ba ina fatan Allah ya mun gafara yau na dan na dan nuna wani abu na ayi mun afuwa a yi mun abuwa abin da ya dan taba ni sosai kuma ban so ya zama kaman al-intisar lin nafs amma dai ina so in faɗa shukran la fakhran wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith alhamdulillah na tabbata wannan ababin godiya asabil izala ko farcin mu bai kai ba Allah mun tuba Allah kai mana gafara da kalman da muka faɗa wa na'uzu billahi min kalimati ana amma dai matikar ba a fara gayyato mana suka biru gombe ba su dakta gumi ana kawowa nan ana ba mu waya muna kiransu to kana ƙara gayyato mana wani malami daga cikin malamanmu ko daga 'ya'yan shehannanmu kawai a bari da mu da su mushen kura mu yi ta dabdalan mu shi mu yi ta malaji da shi kafin Allah tabaraka ta'ala ya fuddo da malamin da muka yarda malami ne a cikin su ya cancanta a zauna ai magana da shi ta bahasi na ilimi amma dai wannan mushen kuran da aya ma in ya ja sai ya bata littafi a hannun shi wai almawahibul duniya ka ji fa ka ji dan Allah ikanci astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim to wauta ya kamata in ci ka ji wai almawahibul duniya littafi ba a hannun shi ba littafi ba a hannun shi ba amma almawahibul duniya wai ka ji wa littafin shehu ibrahim albuduru sudu wai albuduru sudu wai wannan shine malami kuma ka littafi a hannun shi yana dibawa ba ka duba littafin shi Ibrahim albuduru sudu ha ba mu shan kura ha ba ba za ka ji kunyan Allah ka ji kunyan bayan Allah ba subhanallah subhanallah to wannan shine sakon da muke bayarwa dai a takaice ga mushen kura da kuma sarki zaki in dai za a rika ɗauko malaman mu mu alhamdulillah malaman mu suna da tawaba suna da kaskantar da kai kuma suna da girmama mutumin da yake zai mu'amala da su ko ma wane ne shi ya sanya ƙarshen sharafi da sharafa a gare ka har shi tsayi rusun bautar radiyallahu ta'ala anhu ka kawo shafin ka amma yan izala banda wannan asadin da yaran shi yan kilis ɗin shi yan neman tuwo wanda za su gama su yi bara su raba akan number su ce in babu kuɗi ba za su ƙara da'awa ba wanda bai ba su kuɗi kai ya ƙara musu tambayan addini ya je tambayi wani can su kaɗai ne a wannan shafi amma mu a fara ɗagawa shehiwa da shehiwa ne ba wanda baka yi atamcin kawo wa shafin ka ba amma yan zalawa ka kawo to muna kira ga sarki zaki ka kawo Dr. Gumi ina yawan faɗin Dr. Gumi saboda shi ne ɗaya ɗaya ɗaya wanda malamin izala ya mutu ya bari wanda yake karatu sauran duk sun mutu zumbar yan iska a bayan su ba malamai a yayan su da Allah inda akwai ni a iya sani na bari in yi iyakance a iya sani na ba malamin izalar da ya mutu ya bar ɗa malami a bayan shi a iya sani na akwai bambanci tsakanin babu kwata-kwata da ban sani ba ni dai ban sani ba banda Dr. Gumi ban san wani ba inda akwai sai a ce eh bawa mai shinkafa da ya mutu ga wanda ya bani sama'ila idris jos da ya mutu ga ɗan shi da ya haifa wanda yake ci gaba da ayyukan alheri da malam ya fara wane da ya mutu ga wanda ya bari wane da ya mutu ga wanda ya bari kar ku haɗa min shan gumi na san ya bar dakta gumi duk da dakta gumi asalin izala ya ce mufsidi ne malam ya bari ba dan ba dan arziki ba mufsidi ne malam ya bari in ji ku ba in ji ni ba ni ina girmama dakta gumi ina ma girmama da tagumi amma inda muka saba zan faɗi mun saba wannan kenan to ina so a gayyato mana su da tagumi a gayyato mana su rijiyar lemu ba ina ma nufin rabi'in kawai ba har sani yes har har sani a ba rabi'in kawai ba har sani da ke nufi dukansu a gayyato mana su daurawa da sauransu su zo su yi magana a buɗe layin waya mu yi kira su kabiru gombe su balalau duk muna marhabin da zuwan su shafin sarki zaki sai a ci gaba da gwamawa to mun san yanzu darajar shafin ta ɗaga zuwa sama ta wuce kanmu bangaren mu ta tafi wajen malaman mu bangaren izala ta tafi wajen malaman su walillahi alhamdu wannan shine takaitaccen sako da muke bayarwa amma dai motion kura da ƙarshe ko da baka amsa gayyata ta ba ma'ana baka biya haƙƙin da ke tsakaninmu na bashi ba ba zan zarge ka da yawa ba saboda kai babu tabbacin ma musulmi ne daman fa shi alkawari kayan nauyi ne na musulmi musulmi ya san darajar shi daman musulmi aka kira mumini aka kira da ya kula da alkawari so in ma baka cika ba wannan ba illa bane saboda ka bayyana wa duniya kai cewa ba wani musulmin kwarai bane ba ma'ana ba kai ma da tabbacin kai musulmin ne ko kuma kawai dai ana fata ne wannan dai shine a takaice sakon da nake bayarwa zuwa ga shi mai girma mushin kura Allah ya kara masa haƙuri cikin tafiyar da lamurra wa wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu